بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake haɗa mu a wannan safiya safiyar asabar goma sha uku ga watan rabi'in al'akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda ya daidai da 23 ga watan biyu a shekara ta 2013 kuma yau insha Allah kamar yadda muka saba za mu tashi a littafin ko in ce karatunmu na littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan za mu tashi kan darasinmu na 22 inda malamin ya ce fasl almajinunu laisa waliya lillah abinda malamin tamiya zai tattauna a yau ko za mu karanta daga maganganunsa shine almajinunu laisa waliya lillahi mutumin da yake mahaukaci to baya zama waliyin Allah akwai wasu abubuwa da wasu mutane musamman masu bin hanyoyin tasawuf mana ɗariƙun sufaye sukan ɗauka dangane da waɗanda Allah ya jarrabe su da taɓin hankali da hauka sukan ce ai waɗannan mutane da muka gansu suna taɓin hankali ko kuma Allah ya jarabe su da hauka to wai wasu daga cikinsu waliyan Allah ne wai ana siffanta su ne da cewa sa'ihu na fi hubbillahi suna yawo ne a bayan ƙasa wajen ko a cikin soyayyar Allah har suna neman tabarruki da su an gansu ko yara suna korarsu ko su ne wani abu sai a ce a su bari domin waliyai ne wani wuraren ma za a ga har ana neman albarka a taba ko jikinsu ko kuma fitsarinsu ko bayan gidansu duk wannan yakan faru a wasu wurare to irin wannan abu shine ibn taymiya ke so ya magana akai cewa a irin wannan hali ba a iya daukar mai wannan irin yanayi a matsayin mutumin da yake akwai taklifi ma a kansa tunda ba taklifi a kansa yaushe zai aikin da zai zama wali mun fahimci abin yawwa mutumin da ba doka ta haram ta halal a kansa kuma babu wani abu wajibi a kansa ba wani abu da zai yi ya zama wali walittaka ko tana yiwuwa ne ta hanyar imani da takawa takawa ita ce bin dokokin Allah yawwa mutum ya aikata abin da Allah yake so ya yi farillai ya yi nafilfili ya waita nafilfili har Allah ɗauke shi a matsayin abin da shi Allah yake so shi ne wali dama yawwa kaga wanda ba shi da taklifi a kansa ba zancen ya zama waliyin Allah wani shi ne zancen da yake so mana ya ce wa idha kana al-abdu la yakunu waliyan lillahi illa idha kana mu'minan taqiyya idan bawa dama ya zama ba zai zama ba zai kasance waliyi ba ga Allah sai idan ya zama mumini kuma taqiyi mai tsoron Allah mai bin dokokinsa li qaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukaki ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wannan aya mun sha jinta ba buƙatar fassara yanzu kowa ya san ma'anarta yawa tunda Allah madauki abin da ya faɗa kenan dangane da waliyan Allah su waye su ga siffar su yace wa fi sahihi al-bukhari haka yazo cikin sahihi al-bukhari al-hadith al-mashhur hadithin nan mashhuri wa qad taqaddama ya gabata yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala fihi wanda a ciki Allah madaukaki yake cewa wato hadithi qudsi da Allah ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili har sai na so shi to sai ce wala yakunu mu'minan taqiyan hatta yataqarraba ila Allah bil fara'id babu mai zama mumini mai tsoron Allah ku sai mutumin da yake kusantar Ubangiji ta hanyar farilla haka ne ko sai ce fa yakunu min al-abrari ahli yamin da haka sai zama daga cikin mutanen kirki kubutattu kuma yan gefen hannun dama thumma ba'da zalika la yazalu yataqarrabu bin nawafili sannan bayan wannan kuma ba zai gushe ba yana yin nafilfili nafilfili yatai hatta yakuna min as-sabiqin al-muqarrabin har ya zama a ajin manyan wato magabata waɗanda suka rigaya kuma waɗanda Allah ya sa su cikin nasa fa ma'lumun dama mun san hawa biyun nan sune waliyai mun karanta a baya ko ashabul yamin da kuma al-muqarrabun yawwa ashabul yamin sune masu yin farilla ko da ba su yi nafilfili ba kuma sun guji duk abin da Allah ya haramta masu kuma as-sabiquna al-muqarrabun sune waɗanda bayan farillar suna nafilfili har Allah madaukaki ya dauke su da wannan a matsayin wato waliyan Allah sai ce fa ma'lumun sanannen abu ne anna ahadan min al-kuffari wal munafiqin mutum ɗaya daga cikin kafirai ko munafikai la yakunu waliyan lillahi ba zai taba zama waliyi ba ba za ka taba ji ga waliyi kafiri ba ko waliyi munafiki babu domin walittaka sifa ce da mutum yake cancanta ta in ya siffantu da waɗancan abubuwa na wajibai da yake da kuma na filfili ko ya zama dama min al-abrari ashabil yamin ko kuma ya zama min as-sabiqin al-muqarrabin to ba zai yiwu a ce mutumin da yake kafiri ne ko munafiki ya zama waliyin Allah ba yace wa kadhalika man la yasihu imanuhu wa ibadatuhu ko wa ibadatuhu duk wanda imaninsa da ibadojin da yake aikatawa ba su inganta ba to shi ma ba zai taba zama wali ba wa in quddira annahu la ithma alaihi ko da ma mun kaddara cewa babu zunubai a kansa tunda an dauke masa taklifi mun gane yawwa mislu atfalil kuffar misali yara ƙanana ‘ya'yan kafirai wa man lam tablughu da'watu da wanda da'awa bata ma zo masa ba wato ahlul fatra mun san wannan ai mun yi magana akan su ko haka ne makon da ya gabata ko dai fada ce kawai ko me hukuncin a waɗannan jinsi na mutane ran tashin alkiyama wannan aji za a sa su da yara ƙanana 'ya'yan kafirai ma'ana yara waɗanda suka mutu ba su balaga ba kuma iyayensu kafirai ne ina za su da kuma mahaukata da kurma wanda ba a ilmantar da shi wani abu bai taɓa jin komai ba haka ya tashi kurma ba hanyar karantarwa da yara ƙanana 'ya'yan musulmi waɗannan an tattauna a kansu na farko yara ƙanana 'ya'yan musulmi suna tare da iyayensu ma'ana su 'yan aljanna ne inda aka yi saɓani shine 'ya'yan kafirai da mahaukata da wanda kuma da'awa ba ta zo musu ba ma'ana wanda saƙon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai zo masa ba kwata-kwata bai taɓa jinsa ba in aka tashi ran tashin alƙiyama yaya mai hukuncinsa Allah maɗuki ya ce mana wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ba mu kasance masu azabtarwa ba sai mun aiko da manzo duk wanda manzo bai zo masa ba to ba za a kama shi da laifi ba mun fahimci wannan to amma dama wajen tahririn mahallin niza kamar da malamai suka yi akwai malam mulla ali al-qari a ɗaya daga cikin malaman mazhabar hanafiya ya yi rubutu akan wannan mas'ala akan musamman matsalar da ake ta tattaunawa akan iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani aji za a sa su da sauransu yayi littafi wanda ya faɗi cewa me i'tiqadin Abu Hanifa akan wannan matsala daga cikin muqaddimar dirasar da malam mashhur Hassan Salman yayi akan wannan matsala ya kawo waɗannan matsaloli cewa idan mutum ya kasance saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo masa ba ko yana fatara in an ce fatara shine lokacin karewar sakon wani manzo kuma kafin sakon wani manzan ya zo to shine suka sa kashi biyu wanda da'awar ta zo masa sannan ya karbi sakon to wannan ba rikici a kansa wanda kuma yake da labarin sakon amma kuma ya ƙi bincike ya ƙi binsa kuma ya ci gaba da shirka to wannan hukuncinsa yana su ne wadda abin nan shi ma hukuncinsa nassoshi sun ba mu labarin inda yake ma'ana suna wuta amma wanda saƙon bai zo masa ba kwata-kwata to shine mahallin niza shine aka rikici a kansa ina fata mun fahimci abin to wasu suka ce ran tashin alkiyama Allah madauki zai rura wata wuta kamar yadda yake yazo a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a jarrabe su a ce su shiga wannan wutar wanda ya shiga za ta zama masa kamar aljanna ya ci jarabawa to sai a sa shi a aljanna wanda ya ki shiga kuma shikenan sai a sa shi a wuta wannan akwai sabanin malamai wajen kauli wajen goma akan wannan mas'ala amma da farko al-Imam an-Nawawi a cikin sharhin da ya ga sahih Muslim ya hakaito ijma'i na malamai baki daya akan cewa yara in ƙanana ne 'ya'yan musulmi to an aljanna ne to shi ne kawo kuma magana akan 'ya'yan kafirai aka yi wannan tattaunawa tare da waɗancan a ƙarshe shi zance mafi ƙarfi shi ne 'ya'yan kafirai ma 'yan aljanna ne dogaro da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a mamin mauludin illa yuladu alal fitra فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه باب وني أبن حيهوا سيفاتي أنا حيهوا سأكن فترة me fitira malamai suka ta tattauna ma'anar fitira fitira ita ce musulunci saƙon da allah maɗaukaki ya karɓa ko alƙawarin da allah ya karɓa daga dukkan ɗan adam wanda za a halice shi tun a gadon bayan annabi adam kafin a haife shi Allah maɗauki ya karɓi alkawari akan kowanne cewa alastu bi rabbikum qalu bala haka faɗa cikin suratu al-a'raf ko da haka wannan malamai suka ce hujja ce ta cewa Allah ya karɓi alkawari akan kowanne dan adam cewa ya yarda da ubangijin takar Allah yadda da cewa Allah shine ubangiji mahalicci yadda ne da me imani ne da rububiyya ko to wanda yake da wannan ko bai samu wani ba to ya ishe shi ya zama a cikin mumini shi yasa suka ce 'ya'yan kafirai ma'ana yara ƙanana ko da iyayensu kafirai ne 'ya'yan yahudawa 'ya'yan kiristoci in suka mutu kafin su balaga ba su kuma yi wannan shirka domin lokacin ba a ɗora musu shari'a ba ballantana a ce duk abin da suka yi ko akwai alhaki a kansu ko akwai wani abu to su ne ake magana a nan yanzu cewa magana mafi ƙarfi in ji al'imamun nawawi ya ce su ma 'yan aljanna ne saboda wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimci abu yawwa to mu je to shine sai ke cewa duk mutumin da babu inganci ga imaninsa in ma yayi imani to imanin bai inganta ba in ma yayi ibada ibadar bata inganta ba saboda me saboda babu taklifi a kansa to ba zai taba zama waliyi ba mun fahimci wannan yace misal atfalil kuffar wa man lam tablughu da'wa misali waɗannan da aka yi magana a kansu yace wa in qila innahum la yu'azzabuna ko da an ce dai ba za a yi musu azaba ba saboda waɗancan dalilai da aka faɗa hatta yursala ilaihim rasulan sai an aiko musu ko hatta yursila ilaihim rasulan har sai Allah ya aiko musu da manzo fala yakununa min awliya illahi to duk da haka dai ba a cewa su waliyai ne illa idza kanu minal mu'minina almuttaqina sai idan sun zama cikin masu imani masu takawa masu bin dokokin Allah faman lam yataqarrab ila Allah la bi fi'li alhasanati wala bi tarki sayyi'ati lam yakun min awliya illahi don haka maganar walittaka wani babi ne daban maganar zama musulmi daban magana cewa ba za a yi wa mutum azaba ba daban mutum zai iya zama musulmi amma ba waliyin Allah ba mun fahimci abin yawwa zai iya zama musulmi amma saboda yana saban Allah yana aukawa cikin abubuwan kuma baya yawan nafilfili yana dai farilla in yana saban Allah to baya cikin ashabul yamini ko al-abrar don haka kenan baya cikin waliyai in kuma ya zama cewa yana farillai yana nafilfili to shine zai iya zama cikin as-sabiqun al-muqarrabun wannan shi ma yana cikin waliyai duk wanda bai kai wannan matsayin ba to baya cikin waliyai a istilahin malamai na ma'anar bai ake nufi da wali mun fahimci abin yawwa sai dai idan an kalli mutlaq iman tare da mutlaq taqwa to a iya cewa kullu mu'minin taqiyyin laysa binabiyyin fa huwa wali kamar da shi ma mun karanta wani abaya ko duk mutumin da yake mumini ne mai tsoron Allah wanda ba annabi ba to sunansa wali muna fahimtar abin to shi ne suke cewa faman lam ya taqarrab ila Allah duk mutumin da bai kusanci ubangiji da bauta ba la bi fi'lil hasanati ko ta bangaren ya aikata kyawawan ayyuka wala bi tarki sayyi'at ko kuma da barin muyagun ayyuka lam yakun min awliya'iha man awliya'illahi to ba zai zama daga cikin waliyan Allah ba wa kadhalika majanin wal atfal hakanan mahaukata da yara ƙanana ba dama ka ce waɗannan waliyai ne fa innan nabiyya domin ku annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce rufi alqalamu an thalathatin an ɗauke alƙalami akan mutum uku ma'ana mutane guda uku babu alƙalamin rubuta laifi a kansu babu alƙalamin rubuta lada ma a kansu shi ne ma'ana ba iya laifi kawai ba hadda aikin lada shi ko ita walittaka ana samun ta ne ta hanyar mai yin aikin lada da barin mummunan aiki to wannan shi an cire alƙalami an ɗaga shi a kansa sam ba za a rubuta komai ba cikin abin da ya aikata da yaro ƙarami har sai ya balaga ko gashi yace al-majnun anil majnuni hatta yufiqa ba yafiqa ba hatta yufiqa daga afaqa ne fi'ilin ruba'i ne daga mahaukaci har sai hankalinsa ya dawo jikinsa wa anis sabi hakanan yaro karami hatta yahtalima har sai yayi mafarki ma'ana ya balaga wa anin na'imi hatta yastayqiba hakanan mai bacci shi ma babu doka a kansa babu wani aiki da za a rubuta masa na alheri ko mummuna har sai ya farka daga baccin nan mun ji mutum uku ko yawwa don haka da mahaukata da yara babu zancen a ce su zama waliyai wannan shine babban abu da malami yake so ya faɗa ashe kenan a zo a ɗauki wasu mutane da Allah ya jarrabe su da taɓin hankali mahaukata suna wasu abubuwa a rika cewa waliyai ne wannan shirme ne ba shi da asali a cikin addinin musulunci mun fahimci abin ibnu malam ibnu kathir a cikin littafinsa al-bidaya wan nihaya ya kawo su kissoshi na irin waɗannan hakanan malam ibn al-jauzi a cikin littafinsa talbisu iblis da yana magana akan irin talbisin da shaidan ya yi wa sufaye nan ce talbisi cakuɗa musu ƙarya ta bayyana musu kamar gaskiya daga cikin abubuwan da suke yi shine imani da cewa wai mahaukata waliyai ne har ibn kathir a cikin albidawa ne haya yake ba da kissar wani mutumi wai sunansa a sheik yusuf alƙamini sheik yusuf alƙamini ya ce in ana neman sa dama ba a samunsa sai a hammam a banɗaki kullum a can yake yana zaune a cikin bayan gidansa zai zauna a cikin fitsari zai zauna kullum a cikin haka rayuwarsa take in ya shigo gari rigarsa duk tana jan ƙasa da kashi a jiki da fitsari amma ana binsa ana cewa wannan waliyin allah ne har mutane suna zuwa masa ziyara kofar banɗaki a nan zai tsaya yana musu murmushi yana musu dariya sai mutum ya ce eh wai an yarda da shi saboda ya masa dariya kaga sun kusa zama shi kenan Allah sauki to shine har yake bada labari lokacin da ya rasu jahilai suka haɗu yace ba malami ko ɗaya inji malam ibnu kasir yace jahilai suka haɗu wajen jana'izarsa kasan jahilai dama duk an furuɗa su da irin wannan yau ai karama ce da shi ai ba ku sani ba domin abinda kuke gani a bayyane daban abinda kuma yake a ɓoye nasa daban su duk wannan rudanin aka cusa musu shi sa suke yadda da irin wannan abubuwa ɗin sai ce ai kun gan shi a bayyane ne yake mahaukaci amma ku a zahirinsa cikakken waliyin Allah ne yau don haka aka taru akan jana'izarsa aka yi masa sallah aka ɗauke shi aka kai makabarta aka binne daga baya ma aka samu wasu mutane suka je suka zagaye kabarin nasa da gini ana zuwa ziyara ana samun tabarruki yace duk wannan rashin hankali ne da jahilci yasa mutane suke wannan ba yadda za a yi mahaukaci ya zama wali mahaukacin da babu doka a kansa wanda ba doka a kansa ba zai nafila a karba ba ba zai farilla ba yace wannan mutumin shi kamini kullum fa a banɗaki yake baya zuwa masallaci ba a sallah da shi baya komai na aikin alheri to ya za a yi zama wali shi sa har za ka ga akwai abun mamaki malamai sukan ambata in ka karanta littafin tabaqatu sufiya na wani malam abdulwahab sha'arani ya rubuta littafi tabaqatu sufiya a ciki ya kawo tabaka mataki mataki hawa hawa na darajojin waliyai to saboda dama abin ya karbu sai fara waliyan nasa sai faro daga abubakar radiyallahu anhu da al-khulafa ar-rashidun da al-asharatul mubashirun bil janna to ya taho dai ta faɗin waliyai a tarihi an yi waliyi wane a gari kaza ya yi kaza yana da karamomi iri kaza iri kaza to abinda zai baka mamaki akwai inda ya kawo babin da ya magana akan waɗannan marasa hankali to a cikin waliyai akwai majani za ka ji an ce alma'atuhu fulan ko almajununu fulan wane wane na gari kaza mahaukacin nan sai a sashi shi ma a cikin wannan ko wani yana yawo tsirara akwai wani mutumi suka ce haka zai zo ya hau kan mumbari tsirara haihuwar uwarsa sai ya hudu ba kuma ya sauka wai ana ce masa waliyi ne duk kuma an kawo labarin sani da wani shi ma mahaukaci yana bin dabbobi yana saduwa da su a gari yara suna ganinsa shi ma ya rubuta shi a wannan littafin cewa shi ma waliyi ne da wani jaki Allah sauƙi jaki jaki hadda sunansa ya kawo shi ma a littafin shi ma waliyi ne duffa a littafi sunansa tabakatu sufiya hadda wani labari da ya kawo wani sheku ubaid shi kuma sheku ubaid wa in ya shiga halwa ya buya in ka samu dama ka shiga ka ganshi ya ce wata ran sai ka ganshi jundiyan a matsayin wani soja in ka sake komawa sai ka sake ganinsa a matsayin wani zaki ka sake komawa sai bayyana maka a giwa ka sake komawa sai ka ganshi ya koma wani yaro dan karami jariri a cikin halwarsa da ya buya wai ya buya wata rana ya shekara arba'in a wani daki bai taba fita ba a shekara 40 din nan yana cikin wani daki ba komai sai yar window yar karama da iska za ta shigo masa sai dumbuzi rairayi a cikin abin nan a dakin da yake zaunan na kalwar sai rika miƙo wa mutane amma in ya miƙo maka sai ya koma ya zinare ko azurfa rairayin cikin daki duk waɗannan tatsuniyoyi duk ya kawo na irin waɗannan mutane yana cewa waɗannan kuma mahaukata ne ana cewa waɗannan a waiwaliye ne na Allah to wannan surutan kasancewar sun yaɗu da zamanin ibn taymiya shi yasa ya kawo su anan a dan ya wayar da kan mutane akan cewa wannan abubuwan da ake faɗa to ba daidai bane ba yadda za a yi mutum ya zama waliyin Allah alhali mahaukaci ne shi ba shi da hankali yau waliyin Allah shine mai bin dokokin Allah ya san Allah ya ce ai kaza Allah ya ce kada ai kaza in yi abin da Allah yake so ta hanyar yin farillu ta hanyar nafilfili ya bar abubuwan da Allah ya haramta to wannan shine mutumin da zai zama wali daga cikin waliyan Allah subhanahu wata'ala Allah kyauta to shine malami yake cewa wa hadha alhadithu qad rawahu ahlus sunani wannan hadisi ma abuta sunan sun ruwaito in ci ahlus sunan ana nufin irin su Abu Dawud da An-Nasa'i At-Tirmidhi da Ibn Majah ko yawa yace min hadisi aliyin wa Aisha radiyallahu anhuma daga hadithin Ali da kuma Aisha radiyallahu anhuma wattafaqa ahlul ma'rifati ala talaqqihi bil qabuli masana sun hadu akan karbar wannan hadisi da yadda da shi yace lakin as-sabiy al-mumayyiz amma yaro karami al-mumayyiz aka ake karantawa ba al-mumayyiz ba ka karanta shi ismul maf'ul ba zai ma'anar ba ta bayyana ba almumayyiz shine mutumin da ko yaro da yake iya tamyizi ya bambance abu kaza ya daidai ne abu kaza ba daidai bane ba wai da bangaren ma shari'a ba ya gane dai musamman ya san me ake cewa al'aura duk wanda ya kai shekara bakwai ana sa cikin ahli tamyizi yaro in ya kai shekara bakwai ya zama mumayyizi bai balaga ba amma ya san abu kaza inda yake ya san in zai sa wando ya buya ko yawwa irin wannan to shine ake cewa wato mumayyizi yace tasihhu yace lakinna sabiyal mumayyiz tasihhu ibadatuhu ibadarsa ta inganta shi yasa har za a rubuta wa iyayensa lada saboda tarbiyyar da suka yi masa da yaro karami zai aikin haji shi yasa babun haji suka tattauna ina hukuncin yaro karami a je a yi aikin haji da shi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana haji wata mata ta zo da yaranta sai ta tambaye shi ali hadha hajj wannan ko yana da haji sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce eh walakil ajr ke ma kina da lada amma malamai suka ce wannan la yusqitu anhu alhajjatu alwajiba alhajjatu alfarida wannan hajin baya sauke masa hajjinsa ta farilla in ya girma ya balaga sai yayi haji mun gane amma dai wancan din ma akwai lada shi yasa in za a je da yara duk ba laifi sunna ce kai masa hirami irin na yara in namiji ne kai masa niyya da komai za ka samu lada kuma yana cikin waɗanda za a rubuta masa samun alheri mun fahimci abu yawwa amma wannan bayan ya balaga to sai ya sake aikin haji wani saboda me bai balaga ba a lokacin da aka yi wannan aikin haji da shi to shine sai ke cewa lakin nasabiyyal mumayyiz tasihu ibadatuhu wa yuthabu alaiha inda jumhuril ulama kuma za a bashi lada akai mun gani yawwa maganar alhaki ne ba za a rubuta masa ba amma za a rubuta masa wani abu na lada in ya kai tamyizi inda jumhuril ulama'i akun a wurin wato mafi yawan malamai wa ammal majnunu alladhi rufi'a anhu alqalamu amma mahaukacin da aka dauke masa wato alkalami fala yasihhu shay'un min ibadatihi bittifaqil ulama'i to wani abu daga cikin ibadojinsa baya inganta haka malamai suka yi ittifaqi duk malamai babu wani malami a duniya da ya ce mahaukaci za a rubuta masa lada ko za a rubuta masa alhaki akan abin da ya duk wanda bai shiga wannan ajin ba kaga ba zai zama waliyi ba walittaka ana yin ta ne ta hanyar aiki ba zaɓe ne kamar annabci ba mun fahimci abin yawa aikinka ne da za ka yi na kusantar ubangiji sai ka samu matsayi na walittaka wanda bai wannan aikin ba ba zai shiga cikin waliyai ba kun ga annabci ko ai ba irin wannan bane annabci zaɓe ne yau mujarrad zaɓe ne Allah zai zaɓi wani ya girmama shi ya fifita shi akan mutane Allahu yastafi min mala'ikati rusulan wa minan nasi Allah yana zaɓe daga cikin mala'iku ya zaɓi manzanni hakanan kuma daga cikin mutane ya zaɓi manzanni don haka zaɓe daga Allah yake manzanci daga Allah ne Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalatahu yawa to muje sai yake cewa yace wala yasihhu minhu imanun wala kufrun don haka shi mahaukaci da imani da kafirci duk ba su inganta ba a gunsa in ma ya kafirci ba wani abu da za a rubuta da mahaukaci zai zagi Allah ba wani abu da za a yi masa saboda me mahaukaci sunansa mun gane yau ba za ku zo ku ce a shikenan a kai shi a yi masa hukuncin ridda a kashe shi ba mahaukaci ne doka ma ba komai a kansa yauwa ba a lissafa cewa ya wani abu sai ce wala salah hakanan babu sallah da zai a ce a rubuta masa wala ghairi zalika ko makamancin wannan min al ibadati na daga ayyukan ibada bal la yasluhu huwa inda ammati al uqala'i li umuri dunya kai shi din ma bai inganta ba bai cancanta ba bai kai nagartar da a wurin dukkan malamai ko in ce ma inda inda alqala'i agun masu hankali baki daya ba a dauka sama li umuri duniya ga al'amuran duniya ma ka tijarati kamar kasuwanci ka dauki mahaukaci ka aje a shagonka kaga ba mai yin wannan ko ba haka bane yawwa was sana'a ko wani aikin wata sana'a a ce gashi nan mahaukaci ne an san mahaukaci ne ba shi da hankali amma kuma zai kera maka abu kaza zai kaza wannan duk baya cikin abin da hatta agun masu hankali da za a dauka domin zai iya maka abin da ba daidai ba duk da shi hauka hawa hawa ne kamar yadda muka sani ko yau akwai wanda ake ce ma ma'atuhu al-ma'atuhu shine mutumin da zai rika shirme yana maganganu na rashin hankali wani lokacin kuma zai maganganu na nutsuwa wani shine ma'atuhi bai kai matsayin majinuni ba majinuni gaba ɗaya suliba anhu al-aqlu shi hankalin aka zare gaba ɗaya babu ma'atuhi kuwa halal ne a hankalin ba salbinsa aka yi ba mun ga wani abin wato a hankalin ne a kwakwalwar ne akwai matsala kame da ake cewa ya kwanci haka ko ya su kurkuce yawwa amma ba gaba ɗaya aka zare ba yawwa to amma wanda gaba ɗaya babu komai daga hankalin to wannan shine majnuni to kowanne kuma da yadda hukuncinsa yake sai ce fala yasluhu an yakuna bazzazan da haka bai dace ya zama mai sai da kaya ba shine bazzaz kamar mai sai da kayan gonjo wanda zai baza su a ƙasa shine bazzaz wala attaran ko mai sai da turare wala haddadan ko makeri wala najjaran ko kafinta duk ba zai wannan ba domin zai iya cakuɗa maka abin da ba daidai ba ya kera maka abin da ba haka ake so ba ya maka wani abu dai wanda ba haka wato wani zai iya cewa to ai akwai wasu mahaukatan da za su iya wannan abu wannan daban amma in dai mahaukaci ne sosai mahaukaci waɗannan abubuwan koda ya iya su ba a ɗora hukunci a kansu shine zancen da ake yawwa to shine sai ke cewa آه، فلا يصلح أن يكون بزازا ولا أطارا ولا حدادا ولا نجارا ولا تصح أقوده هكذا duk wani abu da za a kulla da shi na yarjejeniya ta kasuwanci a zo a rubuta abu a rubuce cewa to ni wane dan wani mun yi alkawari da ni da wani cewa zan sai abu kaza a wurinsa ko na sai filinsa ko na sai wani abu nasa dai mun yi alkawari zai je ya zana mun kaza ko zai mun wata kwangila zai mun aikin gida na akan kaza sannan zan biya shi kaza duk inda mahaukaci ne ba a kulla wannan da shi ba wani abu da zai sa hannu a wata takarda na wata yarjejeniya a ce ta karbu mun fahimci abin yawa bi anna al-uqud duk abin da ake ce ma uqud al-uqud shar'iyya to dole ne akwai maganar labuda an yakuna ahadu tarafai ayi aqdin min al-uqud labuda an yakuna salim al-aqli sai ya zama hankalinsa lafiya lau yake duk wanda yake da matsala a hankalinsa ba a yin wannan da shi yace shi ma bi ittifaqil ulama wannan duk malamai haka suka yi ittifaqi ba magana sabani bane karka kawo rikici a ciki yawwa sai ce fala ya sihu bai uhu da aka kulla ciniki da mahaukaci bai yi ba yau karka aje shi a shago yana saye yana sayarwa wala shira'uhu ko sayarsa wala nikahuhu ko aurensa ma'ana a zo a zauna shine wali zai baka aure in yi bayar ma babu yau domin lokaci guda zai ko da an zauna din ana cikin an taru kowa za a iya cewa za a bayar ya ce maka shi ya fasa ma ba zai bayar ba ko ba haka ba ne abu ne mai sauki a gunsa a ce kai ku tashi kowa ya tafi na fasa to shine ke ce wala talaquhu ko yayi talaki ya saki mata in ba shi da hankali ba zai saki matarsa ba wala iqraruhu ko yayi maka iqrari ya tabbatar da ce wannan gidana na wuri kaza na bawa ne babu a tambaye shi kai ne ka ba ce eh ni ne na bashi to wannan duk ba za a saurare shi ba kasancewar ba shi da hankali yawwa to shine ke cewa فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته haka shaidar sama bata inganta ba ba za a kai mahaukaci kotu a ce zai ba da shaida akan wata matsala ba duk ba a karba wala ghairu zalika min aqwalihi ko wasu irin waɗannan na maganganunsa bal aqwaluhu kulluha lagwun maganganunsa duk abin da ya faɗa lagwu ne mun san lagwu yasasshen abu da ba a ɗaukarsa ba ma a amfani da shi nan ana zancen shari'a ne yawa in kai da shi ne a gida za ka tambaye shi za ka yi wanka za a yi ma kaza ya baka amsa za ka ɗauka mun fahimci nan amma a kai shi kotun shari'a ko ya shaida ko ya wannan ko a yi ciniki wannan shi ne tsakaninsa da wani ta yadda za a iya cewa wani nan in ya saba za a ɗora masa hukunci ko kuma shi ɗin in ya saba shi ma za a ɗora masa hukunci to duk wannan babu saboda shi ba mukallafi ba ne na fata muna gane abu yawwa to shine sai ke cewa aqwalu kulluha laghun la yata'allaqu biha hukumun shar'iyyin babu wani hukumun shar'iyyun babu wani hukunci na shari'a da yake ma da alaka da shi ba a dora wani hukunci na shari'a akan maganar mahaukaci ko aikin mahaukaci to nan malam a ƙasa malam salih al-sheikh alama ta biyun nan ko yace la yata'allaqu biha hukumun shar'iyyun da yake cewa ibn jami'a ya ce ai babu hukuncin shari'a da yake da alaka da mahaukaci ko ko maganganun mahaukaci ba a dora musu wani hukunci na shari'a sai ce al-maqsudu bihi at-taklifi abin da ke nufi da hukunci yana nufin al-hukmu at-taklifi amma al-wad'i fa yu'akhadhu bihi amma al-hukmu al-wad'i to ana kama mahaukaci da shi menene al-hukmu at-taklifi menene al-hukmu al-wad'i alhukumu taklifi shine hukuncin da yake da alaka da abin da shi mutum a ƙashin kansa aka ɗora masa ko halal misali a ce abu kaza wajibi ne ko a ce abu kaza haramun ne ko a ce abu kaza mustahabbi ne ko a ce abu kaza makaruhi ne ko a ce abu kaza mubahi ne wannan hukuncin ai ana an ɗora shi akan mu ko akwai abin da aka ɗora mana wajibai kamar salloli na farilla akwai abin da aka dora mana mustahabbi kamar yin aswaki akwai abin da yake haramun ne a kai mu aikata aikata zina shan giya da makamantansu akwai abin da yake makaruhi ne akwai abubuwa irin wannan sannan kuma akwai abin da aka yi shiru a kansa mubahi ya halatta mutum ya aikata kamar cin abinci da sauransu mun fahimci wannan wannan aito su ake ce ma al-ahkam at-taklifiyya dama guda biyar ne to akwai kuma al-ahkamul wad'iyya sunan su kenan al-ahkamul wad'iyya sune ma ja'alaha Allah ta'ala alamatan ala al-ahkam at-taklifiyya abubuwan da Allah ya sanya su a matsayin alamomi na hukunce-hukunce irin waɗancan a guda biyar ɗin kamar misali akwai sharuɗa da sababi da mani'i wannan malamai sun sa su a babin al-ahkam al-wad'iyya ɗaliban da suka karanta usulul fiqh sun san wannan ko yawwa al-ahkam al-wad'iyya shine alamomin da ake gane hukunce-hukuncen taklifi a ƙarƙashin su misali gushewar rana daga tsakiya menene alama ce ta shigar lokacin azhar faduwar rana alama ce ta shigar lokacin magariba to wannan gushewar rana daga tsakiya din har ai azhar faduwar rana ta buya ai sallar magariba wannan hukunce hukunce ne a cikin ayyukan Allah ya sanya mana su alamomi na mai aikin da ya wajabta mana mun fahimci na aiko to wannan ana ce musu alhakamul wad'iyya wad'u shine a sa abu kaga Allah ne ya sanya mana su ba aikin mu bane mu fito da rana ko mu tattaro ta mu jawo ta ta bushe daga tsakiya ko ba ruwan mu da wannan amma Allah ne yake wannan sai kuma ya sanya mana su alama ne na in mun gansu mai aikin da ya wajabta mana ina fata mun gane wannan to me yake nufi anan cewa mahaukaci ana kama shi da abubuwan da suke min janibil ahkamul wad'iyya ai a cikin akwai abubuwan da suke cewa hukukul ibadi a ayyukan ko haƙoƙin bayi babu zancen iskatinsu idan ana malamai suna sa su ne min babil ahkamil wad'iyya duk abin da yake haƙƙin bawa ne ma'ana Allah ya sa wasu alamomi ai cewa idan wani ya mutu wani ya gaje shi haka ne ko yawwa to wannan ababin al'ahkam alwadiyya ne ba ahkam taklifiya ba ne yanzu idan mutum ya mutu ya bar ‘ya'yansa a cikin ‘ya'yan akwai mahaukaci mahaukaci zai gado ko ba zai gado ba zai gado to wannan abin da yake nufi kenan al'ahkamul wadiyya daban al'ahkamu taklifiya daban abin da za a ce masa abu kaza farilla ne abu kaza sunna ne abu kaza makruhi abu kaza haramun abu kaza ya halatta wannan ba ruwan mahaukaci a ciki amma abin da za a ce in abu kaza ya faru zai samu kaza misali babansa ya mutu zai samu gado eh zai samu karka buka ce a ai gado shi ma hukunci ne don haka ba ruwan mahaukaci don haka sai a hana shi gado a'a zai samu gado haka nan idan mahaukaci ya yi itilafin dukiya ya halaka dukiyar wani ya zo fasa maka gilashin mota kuma mahaukaci ne ya sa maka wuta a gidanka mahaukaci ne shi shi agun Allah subhanahu wataala ba za a rubuta masa zunubi ba amma dole ne yan uwansa su biya wannan abun da yayi ta'adin su mun fahimci abun domin me shi dan adam haƙƙinsa ba a sayar da shi haka kawai don haka yana da dama ya kai ƙara a je agun alƙali a ce a'a wannan haƙƙi wane ne mahaukacin nan na unguwa kaza yayi don haka yan uwansa sai alƙali ya sa a kira su a rubuta sharuɗa ku biya wane kayansa mun fahimci abun ko wani kenan ashe a duniyance a haƙƙin dan adam mahaukaci abin da ya yi ana kama shi da shi amma abin da ya shafi tsakaninsa da ubangiji za a bashi lada ba za a bashi lada ba to wannan shine aka ɗauke alƙalibin ba za a rubuta ba ina fata mun fahimci yadda abin yake yau to mu ci gaba to shi da sai ke cewa wala thawabu wala iqab don haka babu lada a gun Allah da za a rubuta wala iqab babu kuma uquba a lahira nan ta lahira ake nufi ba uquba ta duniya ta bangaren bata dukiyar wani ba yawwa sai ce bi khilafi sabiyil mumayyiz sabanin yaro karami wanda yake ya ya kai matsayin tamyizi zai iya bambance abubuwa fa inna lahu aqwalan mu'tabaratan to yana da wato maganganu da shari'a za a iya karbar su akwai wurare a babin shari'a da za a iya karbar wasu abubuwan sa yanzu misali a babin uqud malamai suna suna kasa al'amuran da yaro zai yi kashi uku akwai al'amuran da amfani ne gaba ɗayansu gare shi kuma sannan la ya tarattabu alaiha hasaratu abubuwan da amfanuwa zai yi amma babu wata hasara a kansu to akan wannan malamai suka ce ya sihu aqduhu fiha yaro ƙarami ya ƙulla maka ciniki yayi misali suke cewa yaro ya je ya ɗebo ruwa ko a rafi ko a rijiyar burtsatse ya zo ya sayar gashi bai balaga ba shin ya halatta ko bai halatta ba akadinsa cinikinsa in ya kulla ya yi ko bai ba suka ce ya yi tun da ɗebo ruwa ko a jejeji a yiwo itace a go a sayar babu wata hasara da za ta samu ta ɓangaren yaron amfani ne zai samu ko sai suka ce wannan ajin ya halatta yaro ya yi ko da ba wani ne ya sa shi ba kawai shi ya sayo baransa ya sayo robobinsa ya je ya ɗebo ruwa ya zo ya sayar wannan cinikinsa halal ne daidai ne in ya kulla ciniki da wani za a yi saboda me wannan al'amura ne wanda la ya tarattabu alaiha me khasaratu babu wata hasara a ciki zuwa ya ɗebo ruwa ya da kowa ke ɗebo ruwan nan kuma kyauta ake ɗebowa mun gane ya zo kuma ya sayar ko kuma ya jejeji ya saro ishe ya kawo mutane su saya duk wannan ba matsala to suka ce kuma akwai abubuwan da za a iya samun hasara a ciki za a iya samun riba kamar harkar kasuwanci a ce yana da shago yaro ne karami ko kuma zai aikin wani abu na leburanci ya yi wani abu a bashi kuɗi har yanzu idan misali akwai abin da ya shafi hasara na wani lokaci da makamantin wannan banda leburancin a sa shi aiki kai ɗebe mana shara ko zo a zo a aike shi a biya shi wannan shi ma ana sa shi a wancan ajin na farko yau amma abin da yake kamar kasuwanci ne ya je ya saro kaya ya buɗe shagonsa ya zo ya sayar to shine anan malamai suka ce nan ya juzu aqduhu idza ajazahu waliyuhu yawa idan akwai wani babba a kansa idan ya zartar da hukuncin da yi to shi ma ya halatta mun gane ma'ana ko babansa ko mai kula da shi to shi zai zartar da wannan a ce misali ya yadda da shi ya dora shi a shagonsa ya sayar masa kaya ya saya da sauransu shi ya aike shi da kulawarsa to wannan ya halatta amma da zai wani abu sai mai gina ya ce ani ban yadda ba ban saka wannan ba to wannan baya cikin abin da za a lissafa na fata mun fahimci abin don haka shi sharaɗinsa ijazatul wali yau na uku kuma wanda ba wancan ba ba wannan ba suka ce duk abin da ke akwai babbar hasara a ciki kuma sannan babu abin nan yana buƙatar hankali kamar misali ya ba da kyautar gidansa wannan ba dama idan ba iyayensa ne suka ba da wannan izini ba haka kawai yaro karami ya zo ya ce na baka gida na kyauta agun alkali ba zai karɓi wannan zancen ba mun fahimci abin yawwa to waɗannan dai suna nan a cikin littafin fiqh malamai sun tattauna a kansu sai a karanta su a can to shine suke cewa ina ne wala thawaba wala iqab bi khilafi sabil mumayyiz fa inna lahu aqwalan mu'tabaratan ashar'anci akwai wasu maganganu da zai faɗa shi yaro mumayyizi da za iya sauraron su fi mawadi'a a wasu wuraren bin nassi wal ijma'i wasu nassi ne ma yazo da su kurukuru wasu kuma da ijma'in malamai wa fi mawadi'a fiha niza'un akwai wasu abubuwan kuma da malamai suka yi sabani ya ce wa idha kana majnunu in ko ya zama mahaukaci la yasihhu minhu al-imanu imani bai ma inganta ba daga gare shi wala taqwa ko taqwa ba zancen ka ce wannan mahaukacin mai imani ne ko mai taqwa ne yana da tsoron Allah duk bata taso ba wala taqarrubu ila Allah ko a ce yana kusantar ubangiji bil fara'id da farillai wan nawafil da nafilfili wamtana an yakuna waliyan lillah kuma ba zai yiwu ya zama waliyi ga Allah ba sai ce fala ya juzu li ahadin an ya taqida annahu waliyyu lillahi to bai halatta ba wani ya zo ya ce a mahaukaci wani waliyin Allah ne wannan shine darasin da yake so ya nuna mana ina fata mun gane abu yau ce la siyama an takuna hujjatuhu ala zalika musamman ma wai ya zama hujjar mutumin da yake cewa wahaukaci wane ai waliyi ne ya zama hujjarsa shine in ma mukashafatu sami'a minhu ko dai yana da wata mukashafa mukashafa shine dan abin da suke cewa a babin kalmomi ne na sufaye suna cewa abin da ake nufi da mukashafa shine wa dan bude wa mutum wani wata halara ta gaibi ya dan leko wani abu na gaibi shine ake cewa mukashafa yazo ya rika wasu maganganu da za a ce ai lalle wali ne inda ba wali bane ba zai iya faɗin wannan abun ba yawwa au nau'in min tasarrufin ko kuma ya rika yin wasu abubuwa na tasarrufi na abun mamaki mislu an yarahu قد أشار إلى واحد فمات misali ko a ganshi kawai ya kalli wani mutumi sai mutumin ya faɗi ya mutu au suri'a ko ya faɗi da farfaɗiya daga ya kalli mutum misali wani mahaukaci ne sai a ganshi yana irin wannan abu ya kalli wani sai wani ya faɗi ya mutu ko ya kalli wani sai wani ya faɗi ya suma ya ce fa innahu qad dan an ga wannan ya ce to ba a cewa wane ai waliyi ne dan yayi wannan fa innahu domin kuwa qad ulima sanannen abu ne an sani annal kuffara wal munafiqin cewa kafirai da munafikai min al mushrikin da masu shir daga cikin masu shirka wa ahlul kitabi da kuma wato ahlul kitabi ma'ana daga mushrikai waɗanda ma ba masu littafi ba da kuma masu littafi ahlul kitabi yahudu da nasara lahum mukashafatu su ma suna samun irin waɗannan abubuwa din kaga zaka zo ka ce ko kafiri wali ne dan yayi wani abun mamaki sau nawa ake samu a misali ai ana samu daga kiristoci wani ya zo a tara mutane a wani gari ko a ce a kawo guragu da makafi zai shashafa su ya shafi kansu ya musu addu'a sai su miƙe ai ana samun irin wannan wani mafi yawan kuma harkoki ne na rufa ido tunda ba kai ka ga mahaukacin ba kai ka ga gurgun ba da kanka la'alla shi ya zo da kayansa wurin suka tsara abinsu yauwa yana ji an sha irin wannan abun har wani malami yana cewa za ka ga an kawo ka ɗauko naka mahaukacin ko ka aika ɗauko naka gurgun daga unguwarku ka kawo shi gabansa za ka gaba zai tashe shi ba yau da shi ya zo da kayansa ya shirya abinsa ya kulla irin waɗannan abubuwa ne suna yin wannan rufa'idan don haka in kafiri ya yi irin wannan rufa'idan ga mutane sai a ce masa wali don haka mujarradin mutum ya yi wani abu baƙo da ba a saba ba ko wani abun mamaki shi kadai wannan baya sa shi wali ashe alamar walitaka menene mu muna da ita a shari'a ne a ina ke gane wali bai zama mai imani kuma mai takawa to wanda kuwa aka dauke masa taklifi ba zai farilla a karba ba ba zai nafila a karba ba kaga kenan kofar ya zama wali a rufe take mun fahimci abin shine zancen da yake sai ce fa innahu qad ulima anna al-kuffara min wal munafiqin min al-mushrikin wa ahli al-kitab lahum mukashafatun wa tasarrufat suna da tasarrufi irin waɗannan na ayyuka shaitaniya wanda suke shaidanu ne kuma suke musu kalkuhani kamar ma'abin bokaye wasu saharati da masu tsafi wa ubbadil mushrikin da kuma masu bauta a cikin mushrikai ka je gun masu bautar indiya ka ga su ne manya-manyan matsafan duniya suna ciki ko ba haka bane gashi suna bautawa abin nan guma kansu sannan kuma za su yi maka irin wani abin mamaki a samu mutum a sa shi a roba ai za ku suna irin wannan shi ma rufa ido samu wani barmili babban misali duro sai a sa wani yaro a ciki ko wata mace a ciki sai a ɗauki abun sai a jifa da shi sai duk mutane hankalin sai tashi wasu sun tsorata da mutum fa a ciki aka jifa da shi ko kuma a jefa shi sama ya faɗo ko a buɗe abun sai ga kuma ba komai a ciki ana yi wannan ko ba a yi wannan duk hanyoyi ne na dabaru akwai waɗanda ma ba matsafan ba kuma suna da dabarun da za su iya maka waɗannan abubuwa yauwa ana ce ana ce masa babin kimiyya ibn taymiya ya magana akan wannan da yawa a zamanin su an samu waɗannan irin abubuwan kimiyya ake ce masa ba chemistry na wancan ba don kimiyya shi ma a larabci sunan su kimiyya dabaru ne da za a hada wasu aqaqir wasu magunguna a hada kaza da kaza sai ga wani abu ya zama wani abu ko fari ya koma baki duk akwai dabaru masu surkulle duk sun iya su haka ba magana ce ta walittaka ba firme ne akwai wanda zai maka kudin ganye ya ɗebo ganye ko ba haka bane duk ana yin wannan a kasuwanni yanzu ana rudan mutane yau sai ya kama bishiya ya zazzago ganye ya sa shi a wani wuri yana buɗe kawai sai ya zama maka kuɗi yau to kuɗin ƙarya ne kana karɓa kana tafiya daga baya zai koma asalinsa yau a idan mutum a lokacin aka yi shi ya zama kuɗi duk wannan abu ne da yake ba bako bane a duk mutumin da ya san yadda abubuwa suke gudana na duniya don haka wannan abun mai yinsa bai cancanci saboda wannan abun ya zama waliyi ba tunda me ba shine alamar walitaka ba alamar walitaka ita ce mutum ya zama mai da'a ga Allah mai bin dokokinsa to ina za mu tsaya nan ya sa alama mu karanta wannan alamar ko da iyanan sai mu tsaya ko dan zancen yana da yawa yawwa shi ma wancan din da yawa ya ce kalamu shekul islam min awwalil fasli ila hadal mawtin maganar ibn taymiya tun daga farkon fasalin har zuwa nan yuridu annahu ba'da an bayyana anna taqwa wal iman sababu wilayati llahi li abdihi yana so ya bayyana mana ne cewa bayan ya bayyana cewa taqwa da imani sune sababin walittaka ga bawa wa annal waliya huwa al mu'minu taqi kuma waliyi shine mai imani kuma mai taqwa bayyana to kuma sai ya bayyana annal imani cewa shi imani wa taqwa da kuma taqwan nan ya maimaita wata kawa ko ya ce la ta sihu min al'abdi ba ta inganta ba daga bawa illa idha kana bi ikhtiyarihi sai idan bawan nan da zaɓin sa ya aikata wannan abu yawa wannan shine abin da bai kawo mana ba a cikin matanin ko ma'ana aikin da ka aikata in ka yi shi da zaɓinka me ma'anar zaɓi zaɓi shine kai niyyar yin abu mun fahimci abu kai niyya yanzu duk mutumin da ya ba da kyauta ya bayar da niyya ai niyyar nan mu'tabara ce ana kallon niyyarsa sai a bashi lada akai haka ne yawwa to niyya kuma tana da alaka ne da hankali to wanda ba shi da hankali wacce niyya zai yi har ta zama mu'tabara har a bashi lada akan ibadar da ya aikata mun gane abin yawwa dole ne sai ya zama akwai niyya shine sai yake cewa wa annal waliya huwa almu'min attaqi bayyana anna al-iman wa taqwa la tasihu min al-abd illa idha kana bi ikhtiyarihi bawa aikin duk da zai yi ba za a bashi lada akai ba sai ya zama da zabin kansa yayi shi yasa dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa duk abin da baka yi niyya ba niyyan nan ita ce ka zabu kai kaza yawwa ya'ni idza kana mukallafan wato in ya zama mukallafi ne mutum wa sara muttaqiyan kuma yana bin dokokin Allah li raghbatihi yawwa wa ikhtiyarihi saboda kudayin ya samu lada saboda kuma zabin kansa yace wa sara mu'minan bi raghbatihi ya zama mumini ne da zabin sa wa ikhtiyarihi ai da kudayin sa da kuma zabin sa wa amma man rufi'a anhu alqalamu amma wanda aka dauke masa alqalami la fala yusafu ya kamata a samu fa fala yusafu bil imani wat taqwa yawwa domin jawabin amma duk inda ya zo sai da fa'u sai ce wa amma marra rufi a anhu alƙalamu fala yusafu bil imani don haka ba a siffanta shi da imani wa taqwa hatta walau hasala minhu ba'dul ashiya illati hiya min al ibadati ko da wani abu daga cikin abin da zaka iya cewa ibada ne ya faru daga gare shi ya aikata wani abu na ibada fa innahu la yusafu to kaga shin da ya faɗi fa innahu la yusafu bil imani ba a siffanta shi da imani wa taqwa hatta ya'tiyaha ikhtiyana sai mutum ya aikata da zabin kansa wa mathala bidhalika bil majnuni ya kawo misalin mahaukaci yace li anna sufiyata domin sufaye lahum i'tiqadun fil majanin suna da wata aƙida dangane da mahaukata kamar da kawo akwai wata kisa da zai kawo mana shi ma bari mu ji yace kama sai a ci fi baqiyatil kalami kamar da zai zo a sauran maganar yace fal majnunu hadha shi wannan mahaukaci lam yaqa minhu fi jununihi imanun wa taqwa bi ragbatin wa ikhtiyarin wa ta'atin lillahi yawa ba a samu wani imani da taqwa ta hanyar kwadayi ta hanyar zabin kansa da kuma da'a ga Allah ba bai yi wannan ba don mahaukaci ba ruwansa da wani zancen bari ya niyyar da'a kawai abin sai da yake yi yana yi ne haka da haka duk wanda duk abin da mutum zai babu niyya ba da'a ai babu niyyar da'a to ba da ma ya samu ladansa yace fa idan ta'rifu al-wali bi annahu kullu mu'minin taqiyyin wa laysa bi nabiyyin hadha la yasduqu alayhi ta'rifin ka fassara me ake nufi da wali wanda ma'anarsa shine duk mumini mai tsoron Allah wanda ba annabi ba ai shine wali ko to wannan wannan ta'rifin baya baya zama gaskiya akan mahaukaci ma'ana baya hawa kan mahaukaci li'annahu lam ya'ti al-iman wa taqwa ta'atan lillahi wa ikhtiyaran yawa bai aikata wannan imanin da taqwa don da'a ga Allah da kuma zabin haka ba bal huwa ghafilun aw majnunun shi gafalalle ne ko mahaukaci wal majnunu shi ko mahaukaci marfu'un anhu al-qalam an dauki alkalami mathala lahu ya ba da misali annan nasa cewa mutane mujmi'una ala annal majnuna la yubayi'u wa la yunkahu mahaukaci ba a sayan komai a gunsa hakanan ba a aurensa in yarinya mahaukaci ya ce ba zancen aure hakanan mahaukaci ba za a ɗauki yarinya a bashi ba yawwa ila akhirih har zuwa dai ƙarshen abin da ya gaya mana yace wa ya abahu nasu kai mutane ma ba za su karɓi haka ba hatta la yaqa'u fi tasarrufatin lahu la yaqilunaha don kada kasu auka cikin wasu abubuwa da zai aikata wanda su ba su fahimce su ba don shi ma bai fahimta ba za su iya aikawa cikin abin da ba daidai ba wa kazalika a'zamul umuri hakanan manyan al'amura wa ahammul muhimmat da kuma manyan abubuwa masu muhimmanci da suka fi komai muhimmanci wa huwa imanu shine wato imani tun da maganar wancan abubuwan duniya ma ba a karba ba daga mahaukaci ya za a yi abubuwan lahira da imani da takawa a karbe su daga mahaukaci fa innahu la yusufu majnunu bidhalika ba a siffanta majnuni da cewa mai imani ne ko a siffanta majnuni da cewa mai takawa ne yace ma'lumun annahu idza kana al majnunu arada lahu tunan ga wata magana yace shi mahaukaci in haukan ya bijiro masa ne da ba mahaukaci bane sai taɓin hankalin ya zo masa ya zama mahaukaci mun gane ko fa innahu idza mata haka ne ko yawa idan ya mutu alaihi akan hauka fa inna halahu alama kana qabla aljununi to hukuncinsa abun Allah shine a yi masa hukunci na halin da yake kai kafin ya zama mahaukaci yawwa in yana misali ya kai shekara ashirin lafiya lau ya yi ibadarsa mutumin kirki ne yaren kirki kullum a ganshi a masallaci Allah ya jarrabe shi sai ya haukace to tun daga ran da ya haukace an ɗauke shari'a a kansa in ya je ga Allah hukuncin da za a yi masa shine sai a duba rayuwarsa ta baya ta shekara ashirin ɗin nan halin da yake kai a lokacin da yake mukallafi mun fahimci abin to a nan ne za a yi masa hukunci zai shiga aljanna za a ce masa waliyi ba za a ce masa waliyi ba dai yana da alaka da halin da yake ciki kafin hauka ya zo mun fahimci abin yawwa to shine sai fa inna halahu ala ma kana qabla al-junun yani idza kana qabla al-junun rajulan salihan in ya zama mutumin kirki ne kafin ya haukace fa innahu ila hini an yujan to har zuwa lokacin da ya haukace fa yu'tabaru rajulan salihan za a dauke shi mutumin kirki wa ma ba da zalika amma abin da yake bayan wannan la yusufu bi salahin ba za a kota ba za a siffanta shi da wata nagarta ba wala bi gairihi ko a ce mutumin kirki ne ko ba na kirki ba bal bidayatul jununi ka nuzulil mauti yawwa farkon haukan nan kaman mutuwa ce ta same shi kaga idan mutum ya mutu ai misali mutum ya faɗi ya mutu ai ana aiki ne da halinsa kafin mutuwa ko to mu ɗauki cewa hauka idan ya zo wa mutum shi ma kamar mutuwa ce magan in ga ana zancen me za a rubuta masa na lada ko alhaki fa yuqalu sai a ce kana kaza da yana matsayinsa shine kaza kana rajulan salihan ai da wallahi mutumin kirki ne amma fi hali jununi amma a lokacin da yake cikin hauka din nan min jihati tasarrufatihi a lokacin abubuwan da zai aikata wa ata'ihi ko kyautarsa a shar'i da kuma wato na abubuwan shari'a fa innahu marfu'un anhu alqalam to an dauke masa alqalami ya'ani qalamut taklifi wato alƙalamin da ake rubuta taklifi akai an ɗauke qad yaqa'u min al-majnuni ashiya ghariba wasu abubuwan mamaki za su iya faruwa daga mahaukaci wato wafiqu sawaban fi nafsiha su dace da abin da ke daidai a cikin ainihinta wa qad zakara al-hafiz ibn hajar ibn hajar ya ambaci fi marratan wannan fi din kari ne marratan a wata rana ibn hajar ko wani lokaci ya ambaci anna ahada wulati dimashq cewa wani daga cikin sarakunan garin dimashq marrafi suƙi ya je kasuwa wa kana fi tariqi rajulun min almajanin to a lokacin akwai wani mahaukaci a kasuwar ku ta kissa falamma marra alaihi yayin da shi sarkin ya wuce gun da mahaukacin yake fasaha hadha hadha bilwali sai wannan mahaukacin yayi ihu ga shi sarkin ya ce ya hada ma fa'alatul khubza yace ya kai wannan sarki kamar ce yalla bai ko ranka ya dade ina labarin khubz mun san khubz shine gurasa ina labarin gurasan nan to ka san mahaukaci komai zai iya faɗa maka yawwa farta alwali sai walin ya tsorata li hadhihi kalima ga wannan kalma wa nazala har ya sako ƙasa daga kan abun hawansa wa sa'ala anhu saboda ya ɗauka mutum ne mai hankali ya yi masa tambayar gurasa ma'ana ko da kamar ma'ana yana kawo karar tofa akwai yunwa gari babu kaza ba kaza to shine ya tsorata ya sauko kar a tashin hankali a kasuwa wa sa'ala anhu sai ya tambaya yaya wannan kuma wane ne ya labarin sa qala sai aka ce masa hadha majnun fulan a wannan wai wannan ne mahaukaci wa kanu ya'taqiduna fil majanin su kuma dama a aqidar su tunda sufaye ne a wannan wurin suna da wannan aqida dangane da mahaukata wa akhadahu wa qabbala yadahu wasu ya sauko ya kama hannunsa sai ya sumbaci hannunsa wai waliyi ne shi fa sarkin kenan kaga ai gari ya baci faqala sai yace fa kana hadha almajnun yace tun daga wani lokaci sai zama wannan mahaukacin rubbama haka kawai wata rana a tafi majalisul wali sai zo ga fadar sarkin wa basaka fi wajihi sai tofa wa sarkin yawo wa zaka masrurun shi kuma sarkin sai ta munna da aikin bi fi'lihi da aikin wannan mahaukaci cewa mahaukaci ya zo ya tofa masa yawo sai ya shashafe jikin sai ai farin ciki cewa waliyin Allah ne ya zo ya sa musu albarka a fada Allah kyauta sai ce li'annahum ya'taqiduna domin su suna wai itikadin annal jununa sababuhu injizabur ruhi anil makhluqi ila al khaliqi su sufaye abin da suke dauka wai hauka abinda ake nufi da hauka shine inji zabin ruhi ruhin mahaukacin ne aka fuzge shi daga gun halitta zuwa gun mahalicci yawwa ma'ana a nan duniya tunda dama zahiri kuke amfani da shi to a zahirinsa yana tare da ku ne haka amma hankalin ne aka zare shi an cire ruhin ne ya tafi gun Allah yana can tare da Allah shi mutumin kirki ne ku ne kuke ganin sa haka don haka duk abin da ya muku albarka ce fa zahiru fi ma bainahu wa bainan nasi annahu la aqla lahu a zahiri da kuke gani tsakaninsa da mutane ba shi da hankali li'anna aqlahu ma'a rabbih wai hankalin yana can tare da Allah hankalin kamar ya tafi yawo ne yana gun Allah ka ko duk abu hankalin da aka ce yana gun Allah ai wai kamar na mutumin kirki ne sai sai wali hadha ya adiluna an ismil majnuni ila ismil majdhubi dan haka shi yasa zaka ga agun sufaye da yawa zaka ji in ka je Sudan yake kasan ba inda Afirka ba gurin da sufanci ya kama musu kasa irin Sudan to in ka je zaka rika jin sunayen mutane ana ce masa zaka ji ana cewa wani al majdhub mai jazaba ai muna ji ana cewa jazaba wani jazaba ta kama shi ko in ko ana zikiri ko ana wani abu sai jazaba ta kama mutum sai ya faɗi to suna wannan abin da yawa to in aka ce mutum majzub shine wanda aka cire hankalinsa daga gun halitta aka mai da shi gun mahalicci yawwa Allah ya janye hankalin yana gunsa ya'ani allazi allazi juziba aqluhu wanda aka cire hankalin wa ruhuhu da kuma rayuwar ila rabbih zuwa gun ubangiji fa ghaba aqluhu anin nasi sai zama a gun mutane hankalinsa babu wasara ma'a rabbihi hankalin ya tafi gun ubangiji fali hadha yaquluna innahu idza tasarrafa fa huwa yatasarrafu bi amri Allah shi yasa suke cewa idan yayi wani abu ya aikata wani abu to ai da umarnin Allah yake aiki wa ashbahi zalika da makamancin irin waɗannan abubuwa mimma yatanazzahu al-uqala'u min dhannihi irin abubuwan da masu hankali sun tsarkaka da a ce sun zaci haka ma fadlan anil yaqini bihi ballantana ma a ce yaqini in dai mutum mai hankali ne ya yi fi karfin a ce yana daukar irin waɗannan abubuwan a matsayin zato ma zato ma ya fi karfin haka ballantana a ce ya ƙini ya ce wafi haza ƙala ƙa'iluhum shi yasa ɗaya daga cikinsu a waƙa yake cewa wajen siffanta mahaukata wani daga cikin sufa yana siffanta mahaukata yana cewa wal majanin ya ce majanina illa an na sirra junun ba wannan wawun ya ce al majaninu illa an na sirra jununihim ya ce su dai mahaukata ne sai dai sirrin haukan nasu azizun ala abuwa bihi yasjudul aqlu ma'ana ku ji wannan irin zance su mahaukata ne sai dai kuma sirrin haukan nasu azizun wani abu ne babban mabuwayi wanda ala abuwa bihi yasjudul aqlu duk hankali ma yake sujada a kofar wannan haukan nasu ma'ana in da hankali zai zo kofar inda hauka yake to sujada zai ya gaishe shi ma'ana in hankalin wa in wannan haukan irin na waɗancan wato mutane ne da ake ce musu waliyai ya ce ya ani an na sababal jununi hiya kamalul mahabbati walin jizabu ilallah wai suna cewa sababin rashin hankalin nan ko hauka shine kamalin mahabba cikakkiyar mahabba ce da su wai tsakaninsu da ubangiji walin jizabu da kuma jawuwa ilallahi jalla wa ala nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah ya tsare mu daga irin waɗannan abubuwa da tunani a kansu ka duba irin wani maganganu zaka samu su a cikin kamar da na ambata mana littafin tabaqatu sha'arani zaka samu irin wani maganganun da yawa da za su baka mamaki dangane da mahukuta ko kuma littafin al-mukhtar min kalamil akhyar na muhammad al-alawi shi ma kawo irin waɗannan tatsuniyoyi da shirbace-shirbace irin na masu yadda da waɗannan al'amura muna fata Allah maɗaukaki ya tsare mana hankalinmu ya tsare mana imaninmu ya tabbatar da mu akan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah ya jarrabe su da rashin hankali da hauka Allah ya ba su hankali Allah ya dawo da su hanya Allah ya raba mu da duk abin da zai karkatar da mu daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in